Allah ya ceto amin na'am to Allah ya sauke na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بالسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu tashi a suratul isra'i ko daga cangin din na'am zare ka daɗa sawa aya ta nawa ne ka ce shi ne faɗin Allah ta'ala um, ƙalar haffa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ngo kira fatul barin ai suna da shi da yawa sai su kama mana ina jin sun kuskure sun kama mana wadda ba ta da kyau ne ta kiransa sai ya amsa ka ce zo ya gyara mana wayan nan ta lalace an ga wurin ko? Allah ta'ala ya ce izhab munziran ila a ko munzaran ila waktin nafaqatil ula ka tashi ka tafi za a saurara maka daga intizar ne zuwa bushin kafo na farko za a saurara maka duk wanda ibika fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura jahannama ita ce sakamakonku an tawahum da kai da mabiyanka shaidanu kenan jaza'an mafuran ai jaza'an wafiran kamilan wannan ana magana ne da shaidan Allah ya ce je ka an jinkirta maka izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum lalle wutar jahannama ita ce sakamakonku da kai da wanda ya bi ka cikin shaidanun mutane da aljanu kuma za a yi muku sakayya cikakkiyar sakayya shine jaza'an mawfura wastafziz man istata'ta bika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura istafziz ana nufin istakhif man istata'ta minhum bi sautika yi amfani da ainihin wato sautinka ka kira wanda kaso a bilghina'i ta hanyar waƙa wal mazamir da, da sarewa shaidan wa kullu da'in ilal ma'asiya da dukkan wani abu da za a yi kira zuwa ga saban Allah wa ajlib alaihim bi khailika kalmar ajlib ana nufin sah ka kiraye su da tsawa wa khailika bi khailika wa rajlika da dawakinka da wato a ƙafafuwanka abinda ake nufi a rukabu wal mushatu fil ma'asi mahaya matafiya gaba ɗaya masu tafiya akan sabon Allah idan larawa suka ce bi khailika wa rajilika da wanda suke hawa hawa abin hawa shine bi khailika wa rajilika da masu tafiya a ƙafa ka kiraye su gabaki ɗaya masu sabo kenan wa sharikum fil amwali kai tarayya da su a cikin dukiya al-muharrama su su mutane kenan ka zuga su wajen cin riba wal ghadab wal ghasb da kuma kwace sharikum yi tarayya da su ka zuga su su ci riba zuga su su su su su, su yi kwace wal auladi da kuma ‘ya'ya mina zina na zina wa idhum bi Allah wato ba'asa wala jaza'a yi musu alkawari na ƙarya ka gaya musu ai babu wato tashin kiyama babu sakayya wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura Allah ya ce shaidan ba abin da yake musu wa'adi in ba wato rudi ba ka ce masa ce fankokin shine za ta iya yi kenan wannan aya din abinda take nufi duk abin da shedan yake yi ko duk hanyar da shedan yake bi wajen kiran mutane da batar da su da tabar da su to yayi amfani da shi amma dai sakayya shine da duk wanda ya bi shi da shi din gaba ɗaya yan wuta ne amma Allah ya ware bayin sa mu'minai yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manitta ba'aka min alghawina lalle bayina baka da iko a kansu to ba da mu insha Allah muna fatan tayi bayina baka da iko a kansu laisa laka alaihim bayina mu'minai kenan inna ibadi ana ana nufin bayin Allah mu'minai laisa laka alaihim sulfanun tasallutun wa quwwa baka da wato ƙarfi a kansu ba ka da fifiko a kansu in an ce sultan mulki sarauta wa kuwa da ƙarfi wa kafa bi rabbika wakila lallai ubangijinka ya isa shine wakil hafizan lahum minka zai ba su kariya daga gare ka wannan albishir ne ga muminai Allah tabaraka wa ta'ala shi yake kare su daga ainihin wato shi dan Allah ka kare mu ya rabb rabbukumul ladhi yusjilakumul fulka fil bahri ubangijinku shine yusji yusji yujiri shine yake gudanar da jirgin ruwa shine alfulka shine as-sufunu an gane as-sufun daga as-safina ne jam'in ta sufun shine yake gudanar muku da jiragen ruwa su ta gudu fil bahri a cikin ruwa litabtagu min fadlihi dan ku nema ai litatlubu min fadlihi daga falalar ubangiji ta'ala bitijarati ta hanyar hawa jiragen ku je ku yi kasuwanci innahu kana bikum rahima lalle ubangijin ku ya kasance gare ku wato fi taskhiri halakum wajen hore muku da waɗannan jirage da yayi tausayi ne Allah yake wa bayan sa ya ba mu manyan manyan jirage wallahi malam yanzu zamani ya kai sai ai jirgin ruwa girman sa ya kai unguwan nan kuma hawa iya ganin ka kwarai unguwan nan ba kwarai kuwa ya yi ta surmuka gudu a cikin ruwa ruwan dafa in Allah ya ga dama jirgin zai iya nutsewa ya bata har abada ba za a sake ganin shi ba kwarai kuwa ya waye sai ce maka ga iya zurfin ruwan ƙasa babu kuma abin da za ka yi mamaki jirgin ruwan nan ƙasan safa a shafe yake sumul-sumul kawai wasu farfelu ne guda biyu guda uku a bayansa shi ne za su injin zai ta murdawa sai ya rinka tura ruwan haka kuma abin mamaki idan an ga dama sai ya danna sai ya kwana kuma ya rinka tafiya ba titi fa ba hanya ba yellow fever ba kowa ba dan sandan hanya ruwan kawai ake duka a yi watanni ana tafiya akan ruwa kuma duk a cikin duniya ake wa ya hore wannan Allah Allah ne ba wa ɗan adam ilimi da basira da zai wannan shi ne rabbukum alladhi yusji lakum al-fulka fil bahri litabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalarsa innahu kana bikum rahima lalle ubangiji mai tausayi ne gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا وإذا مسكم الضر إذا سنني يشافيكم الضر أنا الشدة إذا واتو a cikin kogi khawful gharaqi tsananin shine jin tsoron nitsewa ai jirgin yana iya rikicewa ai ana samun matsala ko iska ta hana shi sakat ta ta kada shi kamar za ta nutsar da shi wa idza massakum ad-durru fil bahri idan tsanani ya kama ku a cikin kogi kuna jin tsoron kar ku nide dalla man tad'una ghaba ankum man tad'una ana magana ne da gafirai sai wanda kuke kira sai ya buya gare ku ina gunkin da kuke kira ba sa iya tuna gunkin ba sa iya tuna shi a lokacin duk bautan gunkin mutum da tsayar da yake yi bare tuno gunkin ba dalla man tad'una illa iya duk wanda kuke kira sai su bata ku neme su ku rasa illa iyahu sai dai Allah shi shi kadai ta'ala fa innakum tad'una wadahu shi kadai kuke kira li'annakum fi shiddatin la yakshifuha illa huwa kuna cikin wani tsananin da ba wanda zai yaye muku wannan tsanani in ba shi ba falamma najjakum yayin da ubangiji ya kubutar da ku min al-ghariqi wa awsalakum ya kubutar da ku daga nitsewa ya isar da ku inda kuke so ilal barri zuwa fako zuwa kan ƙasa a arattum sai ku juya baya ani tauhidi ku bar tauhidi wa kana al-insanu kafura lalle dan adam ya kasance jahudan lin ni'ami mai musanta ni'imomin Allah ne shine kafura afa amintu man yaksifa bikum janibal barri yanzu kun aminta an yaksifa bikum ubangiji ya kisbar da ku ya nitsar da ku shine yaksifa yaksifa ko yaksifa duk ana faɗa wani janibi wani bangare na ƙasa ya nitsar da ku ka ƙaruna kamar yadda ya nitsar da ƙaruna Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min afa amintum an yaksifa bikum janibal barri kun aminta so kuke yi Allah ya nitsar da ku a cikin ƙasa shine janibal bar ai wani bangare na ƙasa au yursila alaikum hasiba ko ubangiji ya jefe ku da hasiba hasba'a tsakuwa da duwatsu au yarmiyakum ay yarmiyakum bil hasba'i ka qaumi lut kamar yadda aka jefi mutanen annabi lutu ana ta gaya muku misalin azaba da ubangiji yayi yanzu kun aminta Allah ta'ala ya nitsar da ku kamar yadda ya nitsar da karuna ko kuma ya jefe ku da duwar watsu a muku azaban dutse ruwan dutse famtarna alaihim hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id haka kuke so thumma la tajidu lakum wakila sannan kuma ba za ku samu waye zai kare ku ba hafizan minhu ya kare ku daga Allah babu shi am amintum an yu'idakum fihi ko ku kun aminta Allah ya dawo da ku fihi cikin wannan ruwa fil bahri kenan fihi din ana nufin fil bahri yanzu ba an fitar da ku ba kun koma kuna bautawa wani Allah a arattum an tauhidi to so kuke Allah ya dada me da ku ya kirkiran muku wata tafiya kun manta an yu'idakum fihi taratan ukhra karo na biyu fa yursila alaikum qasifan min ar-rihi Allah ya aiko muku da iska mai karfi shine qasifan min ar-rihi ay rihan shadidan la tamurru bi shay'in illa qasafathu ba za ta wuce ta wani abu ba sai ta kakkarya shi shine qasfu ta rugurguda shi fataksira fatukassira ko ba kama ne fulkakum fulkakum ya kakkarya diska mai ƙarfi da za ta kakkarya jirgin naku kun aminta Allah ya muku haka fayughriqakum bima kafartum ubangiji ya nitsar da ku saboda abin da kuka yi na kafirci ai bi kufrikum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan kuma ba za ku samu wanda zai taimaka muku a kanmu ba tabi'an nasiran wa tabi'an yutalibuna wanda zai bibici al'amura ya bi mu ya tambaye mu bi ma fa'alna bikum akan me yasa muka aikata muku haka akwai shi shine summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ba za ku samu wanda daga ittaba'a yattabi'u ne wanda zai bi kadunku ya zo itambaye mu me yasa muka muku abin da muka muku kai wani abu sai Allah ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناكم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله يقول ولقد كرمنا بني آدم حقيقة mun karrama hakika mun girmama faddalna karramna faddalna bani adama bil ilmi mun bashi ilmi wa nuduki da furuci wa atidalil khalqi da daidaituwar halitta wa gaira zalika da wani wannan wa min kuma tsarkake su bayan mutuwarsu su yan adam wa hamalnahum fil barri muka dauki dan adam muka dora su suka yi tafiya akan dabbobi a bayan kasa shine fil barri hamalnahum fil barri ay hamalnahum ala dawabi wal bahri muka dora su suka yi tafiya akan ruwa alal sufuni wa razaqnahum wannan duk falala ne da Allah ya muku ku hau dabbobi a ƙasa ku hau jirgin ruwa akan ruwa to har a sama ma har a sama yanzu an samu gadi har a sama wa razaqnahum min at-tayyibati muka azurta su daga tsarkaka wa faddalnahum muka fifita su ala kasirin a bisa da yawa mimman khalaqana cikin abin da muka halitta kamar irin dabbobi albaha'imi wal wahush dabbobi da kuma dabbobin daji duka dan adam ba ya fi su ba tafdilan fifitawa ce to shine shi yake cewa a a a famin din nan bi ma'ana a a a bi ma'ana ma aw ala babiha wa tashtamilu al mala'ika mana ya shiga hadda mala'iku ma to wannan wata magana malami yake kawo wai ma'ana ɗan adam ma ya fi mala'ika wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana min dinnan fa min dinnan mimman khalaqana dinnan malam yace hadda mala'iku ma wal muradu tafdilil jins jinsin ɗan adam ya fi hadda mala'ika wala yalzamu tafdilu afradihi amma fa ba yana nufin mun fuɗe kun mala'iku ba kamar jibrilu ba a fi shi ba israfilu ba a fi shi ba manya-manyan mala'iku izhum afdalu min albashir ghairil anbiya'i wannan manya-manyan mala'iku sun fi dan adam banda annabawa annabawa ne kawai ba za a kwatanta su da su ba da haka wannan aya wanda ya yi magana ne na fifita dan adam hatta akan mala'ika to maudu'u khilaf ne shin dan adam ya fi mala'ika ko bai fi ba rajihin zance bai fi mala'ika ba a daidaikun mala'iku amma ya fi jinsi jinsin dan adam ya fi jinsin mala'ika amma manya-manyan mala'iku sun wuce dan adam yau mana da'u kulla unasin bi imamihim ranar kiyama ita ce ranar da za mu kira dukkan mutane bi imamihim ai bi nabiyihim kowane al'umma za mu kira su kowace al'umma za mu kira su da annabinsu nabihim fayuqalu ya ummata fulanin aw bi kitabi amalihim fassara ta biyu ko dai mu kira su da annabinsu ko kuma mu kira su da ainihin wato littafin ayyukan da aka ba su fayuqalu ya sahibul khairi ya ma'abushin alheri a littafinsa taho wa ya sahibash sharri ya ma'abucin sharri wanda littafinsa ya nuna mai sharri taho wa huwa yawmal qiyamati wannan ranar yawma nad'u kulla unasin bi imamihim shine ranar kiyama kun gane fassarar bi imamihim ko dai yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ai bi kitabihim wa man utiya kitabahu bi yamini kowa yazo da littafinsa da wanda yazo da sharri yazo da shi wanda yazo da wannan alheri yazo da shi aw bi imamihim ana nufin imam shugabansu annabinsu faman utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka daga cikin su aka bashi littafin sa da daman shi wa humus suada sune masu rabauta yan aljanna ulul basairi fi dunya masu basira a duniya fa ulaika yaqra'una kitabahum wadannan za su rinka karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba a zaluntan su yuzlamuna anan tauye su ba a tauye su yunqasuna min amalihim ba a wato rage su daga ayyukansu fatilan ko da irin akwai wata leda leda a bayan dibino ko to shine qadru qishratin nawati wa man kana bi hadhihi dunya a'ma duk wanda ya zama a cikin wannan duniya ya zama makaho ai ad-dunya hadhihi din ana nufin ad-dunya a'ma ya zama makaho anil haqqi ya bar gaskiya wa huwa fil akhirati a'ma to a lahira ma dai ya zama makaho an dariqin najati wa qira'atil qur'ani ya zama makaho ya bar hanyar shari'a ya bar hanyar wato karatun qur'ani Allah ka azurta mu cikin masu karanta alqur'ani wa adallu sabila kuma shine yafi kowa bata da barin hanya abadu tariqan anhu wato mafi nisa daga hanya ta kwarai ba wanda ya fi shi bata wannan aya ta sauka wa nazala fi saqif akan kabilar saqif wa qad sa'aluhu an wato yuharrima wadihim wa alahu alaihi wato ya mai da wadinsu ya zama wato shi ma mai haramci ne mana mai alfarma ne an gane ko kuma suka nace akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu haka wa in kadu la yastafizunaka wa in dinna mukhaffafa ba wa inna bane shi yasa yace wa in mukhaffafa kadu qarabu sun kusa la yaftinunaka wato layastanzilunaka su sauko da kai anil ladhi auhayna ilayka ga barin abin da muka yi wahayi zuwa gare ka litafjariya alaina gairahu dan ka kirkiran mana wani qur'ani subhanallah saura kiris su takura annabi su saukar da shi daga abinda su raba shi da abinda Allah ya saukar gare shi litafjariya daga iftira ne ka kirkiran mana alaina akan mu gairahu wani qur'ani wa idan lalle kuwa lau fa'alta zalika da ka aikata haka lattakhaduka khalila da sun rike ka halili masoyi saboda sun raba ka da addininka anan abu da addininka ka zo ka bi shi to sai ka zama abokinsa amma in kana musulunci to fa ba zai so ka ba bai zo kaunace ka ba wannan ayar abin da take nufi kokari suke yi su raba annabi da addininsa amma Allah bai bar su ba sun yi kokari wa in kadu la yastafizunaka an gane ko ko la yaftinunaka عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك دعوة دمون tabbatar da kai sabbatna daga tasbit ne da ba don mun tabbatar da kai alal haƙi bil ismati muka ɗora ka akan gaskiya muka mai da kai annabi masumi ba laƙad kitta kitta ƙarabta ka kusa tarkanu tamilu ka karkata ilayhim zuwa gare su shay'an qalilan rukunan qalilan karkata kadan da ba dan mun tabbatar da kai akan imani da gaskiya ba saura kiris kadan karkata zuwa gare su li shiddati ihtiyalihim saboda hilarsu wa ilhahihim da naci alahu suka naci wa huwa sarihun fi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarkan wala qaraba wannan aya tana nuna mana lallai annabi bai karkata ba kuma bai matso kusa da su ba mu ma Allah ka raba mu da karkata ya ƴan uwana ku gane idan har manzon Allah mu sallallahu alaihi wasallama kafirai ba su kale shi ba suna ta matsanta masa sai ya zo ya bi addinin su don Allah kuna ga mu za su kale mu me yasa mutane suke yaudarar kansu shi yasa suke zuwa mana da hanyoyi dubu miliyan malayinul mumaliyana inda za su tabar da mu annabin mu ma masu bashi ba ku yanzu kuna tsammanin za su kyale ku ba gashi ba duk sun halakar da mu sun dora mu akan tunaninsu sun dora mu akan ra'ayinsu abinda suke kai shine daidai abinda suke so shine daidai ra'ayinsu shine gaskiya ra'ayin mu saka irin namu sai dai mu koyi da su burgewa shine kai shiga irin tasu mu'amala sai dai kai irin tasu kasashen su sune kasashe duk wanda ya tafi kasashen su sai a ce ka ai babba ne wani yana ingila yanzu ya tafi america yana kaza wa in kadu la yaftinunaka kenan anil ladhi auhayna ilayka litaftariya alaina ghaira idan lattakhaduka qalila Allah ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila Allah ya rufe da magana mai zafi idan lau rakanta da ko rakanta ka karkata daga rukuni ne la'azaknaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat da sai mun ɗanɗana maka wato azaba ta rayuwar duniya da azaba ta mutuwa ai mislai ninkawa dhaifa din ana nufin sai mun ninka maka azaba a duniya sai mun ninka maka azaba a lahira ana nufin mislai ma yu'azzabu ghayruka fi dunya azabar sai an ninka irin azabar da za a yi wa waninka a duniya kai biyu za a yi maka azabar da za a yi wa waninka a lahira kai biyu za a yi maka wal akhirah summa bayan wannan kuma daga baya sa'an nan la ta ji ka alaina nasira kuma ba za ka samu a dace taimake ku a kanmu a gare mu ba god wannan wannan wannan aya fa tana magana ne akan me karkata ba cewa daga kirta tarkanu ba to kawai fa wannan ku duba uslubin da Allah ya amfani da shi ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا annabi fa bai zai ba Allah ya san bai zai ba ana gaya mun ni da kai ne tsarin kafirci rayuwa ta arnanci kin Allah nuna musu kauna da soyayya gashi nan duk abin da ka sani na addini ne yau mutanen nan suna nan suna yakar mu sai sun hana mu yi wallahi tun daga nazari school suke raba mu da addini suke yakar mu wallahi sun ɗebo tarbiyyar su sun sa ana koya yaran mu kiɗa da rawa da wake-wake nan ake rububi ake kai yara shiga daidai da shiga a makaranta mutanen mu yadda ka san wata aya ce aka aiko daga bakara yara suna tafiya makaranta tsirara sun cire wa yara hijabi babu akwai inda yau in yaro yarinya ta sa dan kwali season ake akwai inda in ta sa hijabi kwacewa ake matsatsun kaya kirji a buɗe siket dangalalle kaiwa kuɗi kuma tsugugu tun ya biya na shekara kaza wallahi malam wataƙila ma ɗan ya mutu bai karasa makarantar ba ka je ka biya amma an kashe makarantun addini an kashe makarantun addini yanzu galiban wasu makarantun boko ma fa suna sa addini ne a ciki don kasuwanci ba don Allah ba don neman kwastoma saboda sun san mutanen nan suna son addini da haka bari a yi musu boko a dan sarka addini wai ar ne ya zo ya bude makaranta a garin nan ya zo bude islamiyya shi fa zai yi intabiyu malaman islamiyya ar ne kwarai kuwa ya bude makaranta kuma ya bude islamiyya da yamma a kira malamai a musu interview saboda me in ku kai 'ya'yanku da safe to da yamma kuma islamiyyar irin tasu za a yi muku addinin irin yadda suke so a koya muku addinin haka za a koya muku ba sani ba ku kuna ganewa bari mu ɗaukan muku malaman da za mu ce ga abin da za a koya muku a cikin addinin musulmi ya wayi gari tsarin addinin da za a koyar da shi yani dictating yadda za a koya masa muna nan muna ta bacci mun makara mun manta abin da Allah ya gaya mana a kansu yanzu tsoro ake a rinka karanta irin waɗannan ayoyi da suke bayani akan haɗarin karkata zuwa ga tsarin kafirci daban ma za a ganka a cikin mutane a ce wannan gashi ne irin mutanen ne sun sa ido akan mutane ba inda ba sa ganin mutane da haka mai burgewa shine mai bin tsari irin nasu da tunani irin nasu Allah ne ya faɗa ai wa in kadu la yaftinunak za su fitine ka anil ladhi auhayna ilayka litaftari alaina ghayra litaftari alaina ghayrahu wa idan lattakhaduka khalila don Allah ku ji wannan ayar inda kayi haka radita an tafu ba shi qur'anin ba to sai su rike ka masoyi tunda sun halakar da kai Allah yana sane yana fadakar da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kai da al'ummarka al'ummarka Allah ya gyara halinmu وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا دو الله كوكولا دا آيوين كوكولا دا آيوين كجيسو كان جي wannan ɗin da ke so a gwada a tabbatar tana yi to shine na so a gwada da wannan mic ɗin yawa je ka sa a can ɗin gani bar waccan ɗin waccan ba ta kai amma qala lahu al-yahud in kunta nabiyyan haqqan fal haqq bisham fa innaha ardul anbiya idan kai annabi ne da gaske wai manzon Allah aka gaya wa idan har kai annabi ne da gaske din to ba sai ka dawo kasar shan baka bar makka ga wannan ka taimaka musu mana idan haikar idan har kai annabi ne da gaske to ka taho sham ai sham ita ce kasar annabawa gaba daya falhaq bishami ku duba wani abu mamaki fa wato hatta makkan ma da Allah tabaraka ta'ala ya bashi makkan da ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi makka din da Allah ya bashi sai ta kawo ta zaka zare kaka zare mata kawo ta ba sai ka tabbata ta kawo shine Allah ya ce wa in kadu wa in mukhaffafa sun kusa liyastafizunaka min al-ard wato su fitar da kai su tumbuke ka daga ƙasa ana nufin ardil madina su fitar da kai daga garin madina liyukhrijuka minha su su fitar da kai daga ciki wa idan lau akhrajuka da sun fitar da kai kuwa la yalbasuna khilafaka fiha illa qalila thumma yuhlikun bara su zauna ba suna masu saba maka an gane ko bara su zauna ba bara su wani dadewa ba suna masu saba maka sai dan lokaci kadan mana Allah yana nufin cewa inda za su kore ka da za su sa ka fita daga garin Makka din ai daga garin Madina ka koma kasar Sham din da za su sa ka fita daga garin madina ka koma ƙasar sham ɗin to ko ba za fa su daɗe ba an gane ku ba za su daɗe ba su zauna suna masu saba maka fiha to wallahi lokaci kaɗan ne za mu halakar da su sunnata man kad arsa wala tajidu sunnatina tahwila ai wannan ita ce sunna shikenan Allah saka da alkhairi ina ma yake din ba akwai ma yake dinta ba to ai da ka kawo min shi zai ba da aji a gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka bar shi kana ji ba shi gobe sai in karba sai in kira wani dalibi sai je ya gyara insha Allah ai wannan sunna ce ta waɗanda muka aiko kafin kai cikin manzanninmu aika sunnatina fihim min ihlaki man man akhrajahum sunnar mu ne akan mu halakar da duk waɗanda suka kori annabi ko annabawa yanda muka halakar da waɗancan wanda suka kori annabawa daga garurukansu to kai ma in sun fitar da kai haka za mu halakar da su shine idan wato la yalbasuna khilafaka illa qalila ai ba za su zauna a wannan gari sun saba maka kuma su ci gaba da dadewa a ina za mu halakar da su ne ba za su jima ba wala tajidu li sunnatina tahwila kuma ba za ka samu ga sunnar mu hanyar mu ɗabi'ar mu tahwilan tabdilan canji ba yanda muka yi waɗancan haka za mu yi su ma ƙurashawan sai mu halakar da su aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li من لدنك سلطانا نسيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله تبارك وتعالى يكي أمرت من ذن الله صلى الله عليه وسلم دموغ وادع أقم الصلاة لدلوك الشمس كثير دا صلى بائرين يدي أن القرآن ينسكتي بكدين صلى ويكثير sai suke fassara ka tsaye da sallah mana ka dina mahaukata liduluki shamsi wasu kuma ma suka ce wani kirista ne shi kuma yake yake kafa hujja cewa ai ai Allah ma a cikin alkur'ani ya ce ma a daina sallah wallahi yace gashi Allah ya ce yi akamin salata liduluki a tsayar ni ba ban sani ba wallahi ayin sun samu jahilai mala haka suke gaya musu warai kuwa ayi da kansa Allah ya ce a tsayar kai ka tsaye da wani abin da kake yi mana ka dakata kukula ba kukula ba mamaki wallahi ka ji wani yana yi a nan a cikin ƙauyukan nan nan ɗin nan haka in kai kafin ka je ka tsina akwai wasu ƙauyuka a cikin daji mutanen ba sa sallah malam amma kawai aikin su karatun ƙur'ani wani ya taba zuwa mun mai irin aƙidar nan gurin haka ya ci su kawai aikin su ƙur'ani ne kawai sallah azumi wani zakka wani waye kuma riga su ɗaya ne a duniya farar riga ita ɗaya suke sawa har sunansu an gaya mu menene ne ba sa sallah kwata-kwata sai a bakinsu ba magana Allah ke Allah ya ce wato min waktin zawaliha liduluki shamsi ka tsayar da sallah ma'ana ka rinka yin sallah lokacin da rana ta yi duluk me duluk lokacin da ta karkata ma'ana lokacin zawali kenan an gane azhar kenan yanzu wannan shine lokacin sallar azhar Allah yake mana bayani ila ghasaqil layli zuwa ga wato lokacin da dare ya fuskanto shine ghasaqil layl ai iqbalul layl iqbalul zulmati an gane ko abin da yake nufi ila mana kai ta yin sallah tun daga azhar har la'asar har kuma zuwa mai lokacin da dare zai abin nan to wannan lokacin aya tana magana kan lokacin sallah azhar da lokacin la'asar da lokacin magariba da isha'i kuma wa qur'an al-fajr da kuma lokacin al-fajr to a nan gurin malam ya ce ikbalu zulmati ai az-zuhri wal asri wal maghrib wal isha kenan yanzu a iya nan mun samu lokacin sallar azhar la'asar magariba isha waye ya mana fashin baki da bayani sunna sunna annabi ne ya fashin baki amma abinda Allah yake nufi gashi kai ko manzo Allah je kai musu bayanin yaushe za su yi da aka zo mai bayanin sai aka turo mai mala'ika jibrilu sai ya zo masa lokacin azhar ya ce zo mu yi sallah ya wuce ya yi limanci annabi yana sallar sahabbai ba su ga mala'ika ba amma shi yana ganin mala'ika a gaban shi lokacin farko washe gari sai da ya sallah biyar da shi haka kuma lokaci na biyu sai sake zuwa masu sai dan ƙara lokacin sai sake zuwa ya yi wa annabi limanci ya ce to bai na hadainil waktain tsakanin lokacin jiya da lokacin yau kai ta sallaka kawai yanzu kaga ai Allah ya yi wa annabi bayani a sunna yaya zai na ji wani kirista yana magana akan ai Allah bai faɗi lokacin shi kansa Allah da ya ce ku yi sallah me yasa bai faɗi yaushe za ku yi sallah ba to kuma ba kowane ne wanda ya san Qur'ani zai iya fitar da lokacin sallah anan ba amma Allah ya riga faɗa a dunkule daman aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi me aikin annabi shine ya sharhi yayi bayani kuma Allah ya sauka mana Qur'ani kuma yayi bayani sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli ina ga daga nan ne ko daga can ne ko ta dauke ne wutar na'am ga wutar tana dauke ana gani to shikenan mai dama na kan wancan din ma sai ku tirsin ku gyara ta aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli da ko ta ka ciro ta kaje ta na'am to abatta ta yi cajin ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr wa qur'an ay salata subhi kenan inna qur'an al-fajr kana mashhuda wato tashhaduhu karatun Allahu akbar ka san qur'an al-fajr karatun sallar asubahi shine qur'an al-fajr ay wa qira'atul qur'ani fi salati al-fajr daga nan malamai suka ce ashe ana son liman ya rinka zabga karatu a sallar asubahi saboda me yin karatun asubahi na mai tsawo mala'ikun Allah suna halatta inna qur'an al-fajr kana mashhuda mala'iku a cike suke dam a duk wani masallaci da ake sallar asubahi tashhaduhu mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahar kuma mala'ikun kala biyu mala'ikun da suka yi aikin dare akan bayi ko mala'ikun da suka yi duti a duniya ka san aina suke canjin aiki a masallatai inda babu masallatan kuma Allah ya san inda yake kai su canjin aiki da haka mala'ikun dare sai su shigo masallaci sauraron alkur'ani malam amma wani waya kunna ƙur'ani kashe kashe kashe kashe ba sa son jin ƙur'ani kare dame su ƙwarai kuwa mutanen ma ai ba sa son a ja musu karatu da asubahin ba sa so wallahi malam inda ba a daɗewa nan ake cika malam ka duba Allah ce wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri lallai karatun nan na sallah asubahi kana mashudan mashhudan mala'iku suna halatta sai an gaya maka falalar sallah su ba sai an gaya maka kai liman falalar ka yi ƙur'ani da yawa su ba Allah sauƙi yanzu an limancin ma ya zama abin da ya zama wadda wasu su ma ba su da ƙur'anin ake ba su dan abin da zai karanta ma babu wallahi tallahi alfarma ce kawai wanda ya iya surutu yana da ido yana da dan abin nan sai a ce a kai ne Allah sawai wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak wa min al-layli fatahajjad ay fa salli daga dare kuma ka rinka yin sallah shine tahajjud an gane fatahajjad bihi wannan ma dalili ne na muhimmancin karatun qur'ani da daddare fatahajjad bihi idan za ka yi tahajjudin ka ɗauki ƙur'ani kai ta bugawa da shi ko baka haddace ba buɗe ƙur'anin kai ta karantawa ko da waya ne buɗe kai ta fafatawa fatahajjad bihi ne malam duk wanda Allah ya masa arziki malam yana rike ƙur'ani ko yana karanta ƙur'ani cikin dare yana kiyamun laili ina tabbatar maka zai rayuwa mai daɗi cikin kwanciyar hankali wallahi malam sulukinsa da ɗabi'arsa da imaninsa wallahi daban ne a cikin mutane mutane za su gigita amma za gan shi ko bai da taro a nitsa yake Allah ya umarce ku daga cikin dare wa min min dinnan wato litab'id ne ku dauki wani bangare na dare fatahajjad bihi ku rinka tahajjudi da qur'ani kuna karantawa wannan shine dalilin samar da sallar tahajjudi da rera karatun qur'ani da yawa a cikin sallar tahajjudi nafila tallaka wannan ziyada ne ƙari ne bayan farilla faridatun za'ida laka farilla ce ƙari a kanka ma'ana shi sallar dare malam me yasa malam suyudi yace faridata za'ida faridatun za'ida saboda shi sallar dare annabi wajibi ne a kansa amma ni a ni da kai sai a ce nafila ne gare ka amma akan manzon Allah fa farilla ce ƙari kenan in ka dama zaka ce bayan sallolin farilla da Allah ya wajabta wa manzon Allah to akwai wata farilla ita ce iyamul laili kullum annabi sai ya kiyamul laili malam har ya mutu kullum kaji maza malam yanda kana ji na yanda baya sakaci akan sallar farilla sallallahu alaihi wa sallama haka baya sakaci akan sallar me sallar dare wai sai wani ya zo ya ce wai wai malamin sa wai wai da shi da annabi wai duk dai wai za su ga aljanna wai kafada da kafada da manzon Allah kana yaudara kanka you are stupid wallahi baka da hankali kwata kwata ya ce duna ummatak banda sauran al'ummarka au fadila ala salawatil mafruda wata falala ce Allah ya ƙara maka bayan salloli na farilla asa an yaba a saka da sannu a hankali Allah zai miƙar da kai ya tayar da kai yuƙi maka rabbuka ubangijinka fil akhirati a lahira maqaman mahmudan zai tashe ka a matsayi wanda yake abun yabo yahmaduka fihi al-awwaluna wal akhirun mutanen farko za su yabe ka وهو مقام الشفاعة wannan ya ba'asuka rabbuka dinnan shine matsayi na ceto fi faslil qada ya roki Allah ya ceci al'umma Allah ya yi musu sakayya shine faslul qada wa nazala amrun bil hijrati sai kuma Allah ya saukar da lamma umira bil hijra Allah ya saukar yayin da aka umarce shi da ya hijira wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin kace ya ubangiji ka shigar da ni madina mashiga wacce take ta gaskiya idkhalan mardiyan shigarwa yardajiya la ara fihi ma akrahu bazan ga abun da bana so ba a Madina wa akhrijni ka fitar da ni min makkata daga makka mukhraj sidqin fitarwa na gaskiya ikhrajan la altafitu bi qalbi ilaiha in ka fidda ni fitar wanda bazan sake waiwaye zuciyata ba za ta waiwaya zuwa gare ta ba ba zan ce me yasa kan fidda ni na ida na sani ka fidda ni daga makka ba adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin adkhilni madina wa akhrijni min makkata ko waj'al li min ladunka sultanan nasira ka bani daga gare ka wato karfi mulki nasira wato quwwatan tansuruni karfin da zaka taimake ni biha ala adaika akan makiyanka ka duba waje an limin ladunka sultanan nasira wuridi ce bara ce in ji masu ba da bara duk wanda yake so ya fi karfin abokanan gaba ita bugawa waje an limin ladunka sultanan nasira waje an limin ladunka sultanan nasira waje an limin ladunka wallahi duk wanda idame ka wallahi ina gaya ma wallahi malam ai shi qur'ani ana so ne kai imani da shi ka yadda da tasirinsa waje an limin ladunka sultanan nasira waje an limin in a sujada ne Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasira Allahumma ja'al wallahi duk abin da ya saka a gaba wallahi sai ka ga bayan shi ka rike ka gwada kawai amma ka gwada da yaqini ka rike wannan fa Allahu akbar Allahu akbar amin wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa qul inda dukhulika makkata wannan a lokacin da za a bude makka faktu makka faɗa lokacin da za ka shiga maka ka ce ja alhaku gaskiya ta zo al'islam ya ala makka ja alhaku musulunci ya zo yau ba bautar gunki ba shirka ba kafirci ku fita za mu buɗe makka ta zama darul islam yau lokaci ya yi wa zahakal batilu batalal kufru kafirci ya ɓaci shine zahakal batil innal batila lalle kafirci kana zahuqan mudmahillan za'ilan rusasshe ne mai kaucewa shine zahuqan rusasshe mai kaucewa waqad dakhala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shiga garin makka wa haula albayti 360 sanaman a jikin ɗakin Ka'aba a rataye akwai gunki 360 faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi annabi ya rike sanda yana ta zungurar wannan gumaka da suka rataye don wulakanci malam a jikin ɗakin kaba aka rataye gunki 360 malam ka duba Allah da yake faɗa da shirka wai aka ɗauko kayan shirka aka rataya masa a jikin ɗakinsa mafificin ɗaki annabi ya ɗauki itace sai ya ce wa ƙulja alhaƙu wa zahaƙal batilu innal batila kana zahuka sai izun guru guda ɗaya sai ya faɗo ba su isa ba da shi bai isa ya zo ya wannan ba amma yanzu lokaci ya zo to shi yasa musulmi ku yi haƙuri musulmi ku jira kar ku yi gaggawa akwai lokaci yana amma matsalar mu sai mu ce wai nasara din ni na fi son a same ta a lokaci na ni idan ni ina wa'azi yanzu ko ina karantawa wai sai in ce wai sai kowa ya gyaru yanzu wai sai addini ya samu dawai wallahi malam ai haka abin yake abin da ake so addini ka ta karantawa ka ta da'awa ka ta dora mutane kana gini kana gini in ka mutu dorawa za a yi kar mutum ya ce wai sai yanzu yanzu wai to ya an ce za a yi nasara ba ba to sai a lokacin ka ko yanzu musulunci yanda ya yadu a lokacin annabi ya yadu ne mantawa muke haka annabi ya rugurguje su yanzu ba gashi ba da ihramin mu zamu je muna cikin yanci mu yi dawafi a makka ga zabga zabgan hotel mu shiga mu saki AC da air condition mu karya kashin kaza mu sha ruwan zamzam mu zo mu bauta Allah dafa wallahi tallahi sai dai annabi a bashi yan awanni da yan lokuta a ce ka zo kai ka fita an yi lokacin da musulmi a tsorace yake zuwa wannan ɗakin wallahi sai an maka izini malam makkan ma an kore shi an ce fita ka batta ba za ka shigo ba ya zo umra suka ce ba za ka shiga ba bana ka juya ba za ka shiga ba kana jin wannan mutanen kafiran nan sun samu dama a irin kasashen nan za su bar mu zo wallahi doka za su kafa mu ce ba za a je ba to shi sa annabi mamakin mutum musulmi da zai zo addu'a wai ya manta da ƙasar Saudiya baya mata addu'a kasan mu ce gaba ɗaya in aka bari kafirai suka mamaye ta aka cusa musu ra'ayin kafirci da yahudanci mu za mu fi kowa cutuwa sai a yi amfani da shugabannin nasu a cutar da addini kana ji kana gani su ana ka zuwa aikin umra da aikin hajji su tsananta abin su kafa dokoki a hankali a hankali kana ji kana gani wallahi ba za ka je ba shi yasa a yi musu addu'a shugabannin kasar Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya raba su da kauciya kar mu tsine musu in muka tsine musu ka zama tsinannu mun samu matsala shugabancin tsinanne ina za a samu abin kirki idan za ka zagi wani shugaba ma ko kai tsine masa ai bai kamata ka tsine shugaban saudiya ba in ka ce Allah ya tabar da shi to in ya tabar da shi a'a a'a a kula innal batila kana zahuqa manzo Allah wa yaqulu zalika hatta saqatat rahu shaykhani har sai da zubar da waɗannan gumaka gaba ɗaya daga Kaaba da hannunsa ya sauke su kaga annabi ya kafa tauhidi a Makka kenan wa nunazzilu min alqur'ani muna saukarwa min lil bayan wannan ta bayani min bayaniya kenan muna saukarwa daga cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka ne min ad-dalala waraka daga bata waraka daga ciwo kuma do ƙwarai alƙur'anu shifa'un linnas waraka ne ga ciwon mutane na zuciya da kuma bata wa rahmatul lil mu'minin da jin kai ne ga mu'minai bihi wala yazidu zalimina amma ba abin da yake garawa kafirai illa khasaran face tabewa li kufrihim bihi saboda sun kafirce da shi wa idza an'amna alal insani lalle idan muka yi ni'ima wa mutum ana nufin alkafir anan mutum ana nufin kafir ne al'insan ana alkafir a raza in muka yi wa kafiri ni'ima sai ya kau da kai an shukur ya ƙi gode mana wannan kuma zargi ne ga wanda Allah zai ba shi ni'ima baya godewa ka yi sifa irin ta kafirai ko kai ba kafiri ba ne Allah ya maka ni'ima ka kau da kai ba ka godiya annabi ya ce yana cikin alamar godewa ni'imar Allah idan Allah ya maka ni'ima a ga alamar ni'imar a jikinka alamar ni'imar a suturarka alamar ni'imar a gidanka ka yi wa Allah godiya ka ce alhamdulillah wani ya kwana da yunwa kai ka ci ka koshi ba za ka gode ba wani bai da rigar da zai sa kai kuma kana da riguna da yawa ba za ka ce alhamdulillah ba wai za an amna alal insani a arada ana ana nufin kafirai ne amma akwai musulmi masu ɗabi'a irin wannan mun musu ni'ima sai su kauce wani abi janibihi sana itfahu mutabakhtiran sai ya karkatar da ɓangarensa ya kautar da gefensa ya nuna kamar bai san addini ba wai za masahu sharru idan sharri isa me shi alfaƙar wa shiddatu talauci da matsi kana ya usan to sai ya zama kuma kanudan mai ɗauke tsammani min rahmati Allah daga rahmar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ƙul gaya musu kullun ya amalu ala shakilate kowanne minna wa minkum da mu da ku yana aiki ne ala shakilati ala dariqati a bisa hanya ta sa kowa Allah ya dora shi akan hanya ta sa yana aiki fa rabbukum ubangijinku a'lamu biman huwa da sabila shi yafi kowa sanin wanda yafi shiriya yake kan hanya dariqan fa yusibuhu sai kuma ya bashi lada Allah shi yafi sanin wa yake kan hanya ta kwarai kuma ya bashi lada wa yas'alunaka anir ruh yahudawa suna tambayanka akan rai wai yahudawa ne suka ce to kai ka ce annabi ne daga Allah to ina rai yake tunda kai ka ce annabi ne aikakke daga Allah to ina rai wa yas'alunaka anir ruh alladhi yahya bihi albadanu rai da dan gangan jiki yake rayuwa qul ga ya musu ar-ruhu min amri rabbi lamarin rai lamari ne na ubangiji na ƙulin ruhu min amri rabbi ga ya musu al'amarin rai al'amari ne daga na ubangiji na ai ilmuhu la ta'lamunahu ilmuhu ilmin rai inda rai yake la ta'lamunahu ku mutane ba ku sani ba Allah kadai ya san inda ran dan adam yake amma kuma akwai shi rashin sani na a ina rai yake ba yana nuna babu ran bane wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a baku ba daga ilimi face kaɗan bin nisbati ila ilmihi ta'ala in ka kwatanta da ilimin Allah to wanda aka baku kaɗan ne wala shi in shi ina la nazhaban bil ladhi awhayna ilayka Allah ya rantsuwa wannan wala in lamul wallahi idan mun ga dama tafiyar da abinda muka yi wahayi gare ka ayi alquran bi an namhu min as-suduri wal masahif Allah ya yi fushi Allah ce wallahi idan mun ga dama qur'anin sai mu share shi a cikin zukatanku ku bude takarda ku ga takardu ne fari kawai babu qur'anin kamar yadda aka bada cikin alamun tashin alkiyama akwai lokacin da Allah zai zo ya dauke qur'anin in ka bude qur'anin ba za ka ga rubutu ba kuma duk masu qur'anin za su tafi Allah ya ce in mun ga dama za a iya waye gari kowa ya manta qur'anin babu mu cire shi namhuhu fi suduri wal masahif babban tashin hankali a nemi ƙur'anin a rasa ƙwarai aya ɗaya kana tilawa ka zo ka neme ta baka same ta baka ji yadda zaka ji ba daɗi to yaya idan kai kai ka lalumo babu to Allah ce wala in shi ina in mun ga dama wallahi in mun ga dama la nadhabanna bil ladhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila kuma wallahi ba za ka samu mai kulawa ko wakili akan wannan alkur'ani akan mu ba babu shi Allah ya mana afuwarsa illa rahmatan min rabbik sai dai jin kai lakin abqainahu mun bar wannan alkur'ani rahmatan min rabbika rahama ne daga ubangijinka jama'a barin qur'ani a cikin mu rahama ce da tausayi daga ubangijinmu inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar ubangiji akanka kabiran aziman mai girma ne haisu anzalahu alaika ya saukan maka da qur'ani wa ataka al mahmuda ya baka matsayi abin yabo wa ghaira zalika min al-fada'il da wani wannan na daga cikin falala falala naqifuna insha Allah zamu tashi ayar sura ayat suratul isra'i aya ta 88 da yaddar Allah tabaraka wa ta'ala